أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya don tabbata da Allah da cikin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatin kulub za mu tashi shafi na saba'in da uku farkon shafi bismillahir rahmanir rahim wa an sufyan al-thawri wa an sufyan al-thawri qala balagani an al-dhahab أنه قال من زار قبر يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لما كان يوم الجمعة وعن أبي الكياء قال كان مقرب يوم فإذا كان يوم الجمعة عجل له قال وسمعت أبا الكياء يقول بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرآها على القبور كل شاهد قبر جالس على على قبره فقالوا هذا مدرك يأتي الجمعة قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الليل قلت وما يقولون قال يقولون سلام سلام an samu daga sufiyan tauri ya da Allah ta tsara tabbas Allah ya tsara rahama gare shi yake cewa ya labari ya zo min daga wajen imamu jahar imamu jahar yake cewa wani biyar da ya fi kabari na nan asabar kafin rana ta fito ranar asabar kafin rana ta fito to wanda ya kai masa ziyara zai san ya kai yawan ziyara nana ta kafin rana ta fito na rana asabar kafin rana ta fito kana sallar asuba na kafin rana ta fito to galibin a wasu makabartu musamman na ƙauye wanda babu jet babu ibadi wannan kowace ya ka iya shiga amma kamar nan birni wataƙila sai ta jira lokacin na zuwa a buɗe ya yi shi ma da a buɗe suke kwana saboda wasu dalilai aka sa masu gate da wajen kullewa to yake cewa in bi mutum yi wannan kafin rana ta fito to ana sanar da mamaci cewa wane ya zo sai ya ce masa yaya haka yake faruwa ya ce saboda matsayar juma'a ranar juma'a da ta wuce ba juma'a ta ke wuce a tsaya a sabar ba na sana an samu daga wajen abinci ha Allah masa rama ake cewa imamu mukurar ya kasance yana zuwa magabarta da safe yace amma duk ranar juma'a sai ya fita tun rana ba ta fito ba duk juma'a sai ya fita tun rana ba ta fito ba kuma sai na ji abin ya yana cewa labari ya iske ni cewa shi wato dukkan Allah madaukakin sarki ya masa wata baiwa yana sanya masa haske a jikin wato bulalarsa wannan kuma ya fara zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata rana shi shi hudura ya taho da daddare wato ya zo jeji wajen matsabarta ya ce kawai shi ne sai ya ga yana kan abin hawarsa kawai sai ga mutanen matsabarta wato kowanne yana zaune a kan kabarinsa suke masa magana suke cewa ga mutuwar nan yana tahowa ga mutuwar nan yana tahowa sai ne yake sai ne magana na ce a ko san ranar juma'a ne a wajen ku kuna gane wace ya ce musu me suke faɗi suke cewa suna cewa ne salamun salamun abin da suke faɗi wa an fadil bin yawfat bin kal sufyan bin uyayna qala lamma mata ali jaza'atu alayhi jaza'an shadidan fa kuntu aati qabrahu fi kulli yawmin ثم أخذت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يمن فبينما أنا جالس عند قبر غلبني عناية فملت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه يائل في قبره متوشها أكفانه عليه شهرة الموت قال فكأني بكيت لما رأيت قال يا بني ما أبدع بك عني قلت وإنك لتعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا آه علمتها وقد كنت تأتي فآلف بك وأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا أنسى مرة فضل له موفر دان خال وتسفيان بن عيينة yake cewa lokacin da babana ya rasu na yi wato raki yaki mai tsanani wato na rashinsa ya ce kullum sai na je kabarinsa ina zuwa kabarinsa kullum kullum kullum amma ya kusan yau da gobe sai na dawo sai na na rage zuwa ya ce sun ya kayana kuma na je kabarin na zauna a kusa da kabarin ina zaune kawai sai bacci ya tashi ta ji manya kai zo ka iya ba ba ka dubu ɗari ma ka ji bacci a kabari ba kai na don yana bayyana kullum da za a ce to shigo na kamar shi ma yana kullum da za a ce na hada da shi yace saboda suna zuwa suna zama wasu suna zuwa su yi awa biyu wasu awa uku yace ina zaune a tsakanin kabarin babana kawai sai bacci ya dauke ni yace da bacci ya dauke ni yace kawai sai na cikin bacci sai ne mafarki sai rawar kamar kabarin babana ya buge yace sai kuma ga babana na gan shi a zaune a bakin kabarin dindin kafaninsa ya matse ya ce kai ka ce na jin kuka kan yadda na ga yanayin ya mutsa wani kafaninsa sai da biya ce ɗana me yasa ba ka zuwa waje na wato laifinsa ya ce me yasa ba ka zuwa waje na sai ce a zaman na zo kana sani na zo zaman na zo ka sani sai ce ƙwarai ba wani zuwa da za ka yi ban ka zo ba wato Allah yana sanar da ni cewa ka zo kuma idan ka zo ina ɗora kewa da ke kuma ina yin farin ciki da zuwanka kai ba ma ni ba wanda suke kwance kusa ni suna murna in ka zo saboda addu'ar da kake mana cewa Allah ya yi mana gafara Allah ya mana kaza yace daga lokacin kuma sai na dawo da zuwa ba yake da haka wanda baya zuwa na sai ya zama wasu kuma za su iya zuwa ba wurare akwai wanda inda iyayen suke kamar mutum iyayen suke ba yanda za ka kaje ya zuwa can ba babu yanda za a yi aje saboda me lokacin da ake faɗan jos wajen ya zama ba a an sanya shi waje ne da an kai gawa ma kafin a tawo sai ka ga fada ya tashi sai dai mai ta musu addu'a Allah ya musu gaba la la tasdulni inda al-maut an usman bin saudat al-lafawi qala wa kana ummuhu min al-abidat wa kana yuqalu laha rahiba qala lamma hatadat آه لما اعتذرت رفعت آه رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا بكري وبصيرتي ومن عليه ائتمالي في حياتي وبعد موتي لا تخذلني عند الموت ولا توهشني في قبري قال فماتت فكنت آتيها بكل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها يا أمة كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت كربة شديدة إني بحمد الله لذي بردة محمود نبتغش فيه ريحان ونتوسل فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت لها شيء أقول آه كلا فقلت لها عليك حاجة قالت نعم قلت وما هي قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارة- من زيارتنا والدعاء لنا فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات an samu daga a usman dan sauda addafawu yake cewa wato wannan kalmar da malam ya sa kamar tabbin abin da ma zai shi da faɗa ne cewa Allah kada ka tozartar da ni ran da za ka ɗauki rai mu ma Allah kada ka tozartar da mu ranar da za ka ɗauki rai ka yake cewa ita ita mahaifiyar ta tana cikin masu yawan dokar Allah kuma ana kiranta ma wato mai bauta lokacin da za ka rasu sai kawai na ga ta ɗaga kanta sama sai tana cewa ya tana duna wanda na yi shirinsa wato tana nufin Allah ya iya wanda na dogara da shi a rayuwata da shi kuma na dogara bayan mutuwata kada ka tozartar da ni yayin mutuwata kuma kada ka sanya ni cikin firgici a cikin gabarina ya ce tana wannan addu'a ya ce sai kuma Allah da kiran tana wannan addu'a ya ce to kuma duk juma'a na kan je na ziyarci kabarinta na yi mata addu'a na nema mata gafara da sauran mutanen da suke kwance a makabarta ya ce wata rana na kwanta bacci sai na gani a cikin bacci na ganta sai na ce baba yaya halin da kike ciki shi da sai ta ce ɗana lallai mutuwa akwai tsanani wato akwai wahala na san mutuwa kan ba ta an zama akwai wahala ba na mutuwa ba akwai wahala Allah ka saka zaman ya ma haka Allah ya yi sanya ta wasu Allah ya zaka ta musu wahala dan Allah ya yi musu zunubai su eh dan a kankare wa mutum zunubai lokacin da da da zai mutu to shi ne sai ta ce masa wato bayan ta gaya masa lalle mutuwa akwai abubuwa damuwa mai tsanani sai suke amma na gode wa Allah na gode wa Allah na gode wa Allah saboda ni inda aka ajiye ni bayan na rasu waje ne abu abu mai waje mai kyau wato Allah ya mun ni'ima Allah ya mun ni'ima bayan na rasu yace ana tace ana shimfiɗa mun wato shimfiɗa wadda take ta ta hutawa da turaruka iri a inda nake kuma haka nan cikin jin daɗi da da annashuwa zan zauna har a tashi kiyama sai na ce masa a to kina da wata bukata ne a wajena sai ta ce eh na ce me kike so sai ta ce da Allah kada ka daina zuwa ziyarar ziyarar da kake zuwa nan kar ka daina kuma kar ka daina mana addu'a saboda ni duran da ka zo ranar juma'a ina jin daɗi ina albishir da zuwanka ya ce sa nan ana ma ta ce ma ana yi albishir ma in ka tashi daga gida kafin ka zo sai a gaya min a ce ga ɗanki can ya baro gida zai zo wajenki ya ke rahila ya tattace sai na yi farin ciki sai na yi murna ba ni kaɗai ba har wani mutu kwanta ma a makabarta suna murna cewa ya kai a kan kaba ka dai na zuwa na to wanda baya zuwa ko bai kaba zuwa ba shi kuma ba ka san an sa mutane tsoron kabari da tsoron makawarta har da wani zuwa ma da aka samu da bishiri da tare sai da ba su da wani amfani da mai amfani da wurin kanin mutuwa wani ya gaya mana na ba su mutu da wani amfani na ɗaya ko da ya ka mutu ba sai ranar mutuwa ranar mutuwa ka kuma za a yi da hana ka mutuwa a rubuce ka kuka ma mutane da ruwa shi tsoron mutuwa da ake son musulmi ya tsoron tsoron Allah shi kenan wanda bai yi tsoron Allah lallai yana jin tsoron mutuwa amma kana ta ana hayya ala sallah ka ta zuwa sallah ka ce kana jin tsoron mutuwa na ala ya hana sallah kana ta ta ka ce kana jin tsoron mutuwa na asa ba kai ma su mutu bai ma da ma'ana da haka tsoron mutuwa ko mutum ya bi Allah shi kuma sakamakon da ya samu abin da yake mai kyau bayan ya rasu to can mu yi ta maganar masu wanda suke ta ganin wanda suka rasu a cikin mafarki to yanzu kuma mamatan ne suke ziyara da masu rai shi da al'amma ke nuna su mamata suna dawo da masu rai ziyara kalle na nufi na nufi a عن بشير بن منصور قال لما كان زمن داعون كان رجل ينطلق الى الى الجبال فيشهد صلاة على الجنائز فإذا أمسى وقف على باب المغالب فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فأمسكت ذات الليلة وانطلقت إلى أهلي ولما ثم قادر فأدعو كما كنت أدعو قال فبينما أنا نائم إذ بخلق كثير قد جاءوني فقلت من أنتم وما هلككم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما هلككم قالوا إنك أوجتنا منك عديا عند سلامك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال كنت فإني أؤول قال فما تركتها بعد an samu daga bishir dan mansur yake cewa akwai lokaci da aka yi annoba ya ce kullum akwai magabarta da take jizan sunan waje ne ya ce na ɗauka kullum in an za a yi sallar jinaza saboda ana ta mutuwa za ka kullum na zuwa an za a yi sallar jinaza a yi sallah da ni kuma da yamma in zan tafi gida sai na zuwa magabarta inda aka dumma mutane sai na tsaya a kai a kofar magabarta sai na yi waɗannan addu'o'i ga addu'o'in da yake yi sai ce Allah da lokacin sarki ya yaye muku kadaici wato kadaicin ku Allah ya yaye shi Allah ya ji dan wato gabantan ku ya sanya kada ku zama kuna cikin damuwa Allah ya ji muku miyagun ayyukan ku Allah ya karɓi ayyukan ku masu kyau ya ce waɗannan kalmomi hudu yake faɗa addu'a da nake musu da na sai na wuce gida kullum kullum kullum haka yake ya ce ba na ƙara yace wata rana sai na na tashi sai kawai ta san yau da gobe yace kawai sai na wuce gida ban je ba ta tafi wajen iyalai na ban je makalarta ba ban je na musu addu'a da na saba musu ba yace kawai na kanta ina bauchi kawai sai na ga jama'a na ga jama'a sun yi kai na da yawa sun gawo a kaina sun kuma don da kowa na sai na ce ko su yare ne haka sai suka ce mu da mutanen makabarta muna da kasa da zuwa tana mana addu'a yau da mu ganta ba eh sai su musulmi sun sa suka zama kuce mana ya ce ka saba mana kyauta ka saba mana hadiya kullum kana zuwa ka kamun ka wuce gida ka yi mana addu'a sai ce wani kyauta nake ba su ta ce suka ce addu'o'in da kake mana wato kamar kana mana kyauta ne kamar kana ba mu hadaya sai ya ce to shi ke da ku ya ku koma in Allah ya zan zan kullum zan ya ce daga lokacin har yau duniya yake cewa a lokacin da yake harabe dena kuma har yau ban duniya da bai dena zuwa ba to ka zan kai na wani zai ce a kan na zan na zuwa kai na da ma na saboda su alaƙa su da lahira tana da ƙarfi mu kuma alaƙa mu da lahira mu ba ke yi ta da wani wata da alaƙa mu da duniya ta da ƙarfi na ko da haka ba mun fi alaƙa da duniya mun fi alaƙa da rayuwar ruwa su ta duniya ƙarya ce ba Allah ƙarya ce wani shi ne tarzumin da malaman su ɗan mata kuma wanda Allah ya faɗa da yake da yake ina ina da hayatun duniya ko la'in wa la'in wa zinatu wa tafakkur bainakum wa takabur a wa tafakkur bainakum a inna la hayatun duniya la'in wa la'in wa zinatu والتفاضل بين التفاضل في الأموال والأولاد كمثل الجيش أعجب الكفار مطاره ثم يهويه فتراه مصفرا ثم يكون قداما يجي للآخرة عذاب شديد ومدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من حياة الدنيا إلا متاع الغرور كوي إلى الأخرة بوتي duk abin da ka gani zai zai zama babu shi ashe ba gaskiya ba ne komai zai je tsari yanzu abubuwan nan da kuke gani za mu zuba kowa a ciki na wallahi ba kowa duk wani abu duk kowa ba kullu man alaiha dan kowa ne da baya shi yasa saboda ita wannan da suke rayuwar ƙaryar ba a san mutum ya bar rayuwar gaskiya ita ce rayuwar rayuwa yi inda al'afirata lahiyar rayuwa mai kwanu da alamu ala ce rayuwa ita ce rayuwa ta gaskiya nan ne za a ji a zauna dindindin a ji daɗi a zauna ba rashin lafiya a zauna ba wani zaɓe ba wani canjin gwamnati na an gane ba wani magana duka idan a biya da ba wani sai ka sha shari da tafi ba wani bai gano ko ka ne ma kuci na ba wani duka ba wani ba malaria ba typhoid ba sauro na duk abin da ka sani ba ba ka ma bukatan kuɗi don ba abin da za ka sai amma yanzu ka ga duniya in mutum biki hankalinsa nesa ba har sai ya manta da Allah sai ya ta tunanin abubuwa ya mai da rayuwarsa ba hannun wasu bayan Allah bayan Allah ba da su ma kansu ba san da suka dosa ba sai da yasa kamar wani mata yake kamar Allah bai san da shi ba ya yi Allah amma da wani da kuda ka ga kamar haka sai ka ba nan ba ya ce alhaji ba ko da kawai duniya gidan jarabawa shi ke in ka gane wannan shi ke nan kawo ka sai jarabawa ce jarabawa ko kowa da dandan kowa da dandan wani yana masa da rashin lafiya yana masa da talauci na kuma masa da ba ce wani da ke ko wani ya mare ko wani haka ne wani ya jujjuke ya ba wani ga su nan wani hala ta da gida ya ta ba ta wahala wannan mai gida ana cewa ya rabu da ta ba shi wahala wani mai yanki ne ba shi wahala na wani mai guga ya ba shi wahala na haka ne yawa wani makanike na da aka gari na eh ya ba su hada haka ne duk za ka yi ta gani kyau da rayuwa wallahi haka Allah ya tsaro rayuwa ba a rabuwa da jaraba eh kyau ita kyau kuma Allah sai ne ya nufi mana da da kai a cikin alkur'ani Allah ya ce wala nabiyyu wala kum Allah ya ce wallahi sai mun jarabe mu yace bi shay'in min al-khawf kan da ku dole a da tsoro bi shay'in min al-khawf za mu da ku da yunwa wa la takum min amwali za mu da ku da asara da dukiya wal anfus za mu da ku da asara rayuka na wa thamara za mu da ku da asara amfanin gona sai mai Allah ya ce wa bashi da sabi ya ce amma ka yi wa masu hankali a bisha ya yi a zala wani suka yi kuma kuma a musa bisha ya ce Allah yi mai za a fara da musibar ne kalu ina lillahi na ilai rayu kaga wannan kalma ta ina lillahi na ilai rayu da haka ya kamata mu rinka faɗa a kan komai kuma da mun samu sauki da lokacin da aka tsara mai face inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na Allah wala da mun faɗa haka da ba haka ba to sai mu manta eh shi Allah ya ce allazina idza asabat musibatu kuma musiba ce to me ya kamata ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هكذا ليه بسم الله من الله صلى الله عليه وسلم لا نقم سلمى مجدة مجدة لو كنت يا رسول tana jin da shi a cikin sahabban manzon Allah amma ta san ba wani sahabi ne ko manzon Allah kuma ita ba ta ba ta wuce na ta kama da Allah ba dan ta san an wuce ba layin ta bane amma dai tana ganin wa tun da mijin ta yau tana ganin cikin sahabbai ba wani wanda zai burge ta kuma lokacin nan ta ji hadisi a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda musiba ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah Allah ya ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha to Allah zai canza masa abin da yi wannan musiba da asara da yi Allah zai canza mai wanda ya fi alheri ta ce lokacin ina tana gaba wannan karatu sai kuma mai da ya rasu ta ce kyau tun da ta bishan lata nan da faɗa sai ta faɗa amma ta ce a ranka tana ta tunani to a ɗanyi Allah zai bata wanda har ya fi a tusar saboda tunanin da bai koya kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma me zai faru sai ya zama wanda Allah ya dace shi ne manzon Allah ita da kanta ce cewa lallai tarkina lillahi da ya zai da ya yi mai kayi to ka zan kuma haka ya kamata mu nuna mana al'amarin mu da Allah saboda idan ma ba mu yi ba hasara biyu za a yi ko hasara goma nan nan ba ta da ba ta yi daɗi ba wajen Allah ba ta yi daɗi ba Allah kiya wala dai ka ga ana sha ba dole to ka ga in wajen Allah akwai daɗi shike ne wannan duk zai wuce kowa ma zai zo ya wuce duka ma wucewa za a saboda kuma wani abu ne ba ya da goma na ba kuɗi ke da goma sai Allah ba abin da yake tabbatacce sai Allah da ku musaba musaba ya kai mu da sunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da wata musiba ta same mu kuma ana son ka faɗa a lokacin da abin ya faru ba sai ka gama zagi ba ba sai ka gama faɗa ba na wani za ka gani ya gama duk ya gama ko an ga gama wannan da abin da za ka yi da abin da za ka yi an gama wata mata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ce ana ta ba ta hakuri ta ci hakura tana kuka ana ta ba ta abu kawai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo girma ba ta san shi ba zala ya rada kusa da ita ce bai wa Allah ya hakuri ne ta ce dan ba dan ta bane amma ta da ta ba ta san waye ba shi ne wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi da ya wuce ta tafi gida wani ya ce kin san waye kuma zama ya kuma ta manzon Allah ne ce manzon Allah sai ta rena kuka abin ya lalata ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam har gida cewa kamar ta zo da hakuri na irin ba ta san shi ba yace mata a ba da yace amma inna masaburu inda sadamatul ula ana samun ladan hakuri ne lokacin da musibar ta taso na lokacin da musibar ta taso aka hakuri na aka ce inna lillahi to shi ke nan ake samun ladan amma ba sai bayan mutum ya musulma ta zama jiki wanda ka ga mun mutuwa ta kuka ana ta jiki shi yana ta kucewa ko ina zai ji wallahi ala na to na ya ta na to wallahi mun da shi wannan ka ga mutum mutu ana ta rama shi yana kucewa ko da an zai ji saboda ba abin da mamaci ke bukata illa addu'a kai ma inda kake nan ba wuce ka mutu ba to ka ga ba wani abin damuwa ce kuma ba wanda zai zauna in mutum ya tuna tsaya ne ka ba sai ya ji abin da sauki in ka tuna ba wanda zai zauna eh na rage da Allah kamar nan masallacin cewa in ka zo bayan shekara ɗari biyu ba kowa ba zan ka fara na ne kake wani ba duba ko ba a ni da dari biyu na ce na na ce ba shi ba da biyu na rabu da Allah ya kowa a nan da zai ta fara na a a ji a ɗan shari'a ne dari biyu biyu na ai ba wajen nuna ba ko sauran nuna ne ba ba wanda zai zama yana ina da yin wa'annan shekaru kowa ba ya wataƙila ma in ba sa aka tuni ba ke sa da yi kuɗaɗen da ba ta na wataƙila sai ɗayan ko jigogin su na haka yake duniya na kowa haka in ka kalli nan a duniya ba ka zariya amma wata rana da muka je da wani malamin muna lissafi a angonmu a dangare daga farkon layi har karshe har babu gida ɗaya da mutumin da ya gida shi da yake cikin gida a wannan kuma da kuma ya zuwa da ta daɗe ba inda na ba ya na tare da irin kawo anguwa ne amma sai a tsawaye gari babu daga farkon layi har kaji ga gidaje da yawa da tsawo ka je ka zago ka yi kana yi hau babu gida ɗaya da mutumin da shi ne yin da yake ɗaya ɗan duk sun gani inna ya narudu al'abda wa man alaiha kullu ma yabdu haka yake eh haka ne Allah ne ya gani komai da haka lokaci ne da ga da yake samu da wannan rayuwa da muke ciki eh Allah ya ku san ya baraka Allah ya sa mu dade ba ku ci abin ba yawa وعن رشيد رشدين بن سعد عرب عن يزيد بن ابي حبيب ان سليم بن عمر مر على مقبرة وهو حاكم قد بلغه الموت فقال له بعض اصحابه لم تسع إلى هذه المقادر فقبلت في بعض ذكورها فبكى ثم قال سبحان الله والله إني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء ولولا أن الميت يشعر بذلك لم أستحيا منه أسامة دجا دجا رشدين دجا سعد دجا ورمتون دجا يزيد dan abi habibi ke cewa a Sulaim da Umar ya rusa makaranta tare da jama'a sai ya ce yana jin fitsari fitsari ya matse shi sai wasu suka ce mata ka sauka jikin makabartar nan wanda ka samu ka yi fitsari a gefen makabarta cikin makabarta da ranar ta gefe ka yi fitsari ya ce kawai sai muka ga ya kashe da kuka ya ce ya ce subhanallah ya ce wallahi ina jin kunyan wannan da suke kwance a kadarin nan kamar yadda nake jin kunyar rayayyu shi ne wala ya ce kun ga da dan suna kallon da da ta kunya ai ya san kamar a gura da wuce su ma na tsaya da gani ai duniyar kadari akwai wani littafi na na ibn qayyim ko arruhu na ibn qayyim wannan littafin in ka karanta da sau in ka karanta za ka ga labaran wannan da suka mutu ai ya mu alaƙar mu ne da wannan da suka mutu ba ta da ƙarfi kawai duniya muke ci kawai na wanda yake kuma kuskure su sahabbai an ci duniya amma kuma na haka ake ta don an san za a tafi lahira domin kuma kowace za ka buɗe babu guda aka riga ɗaya babu ɗaya babu ba a sa ƙashi kuma kuskure ana son ka tafi da babu guda biyu saboda ai duniyar ba ta zo saboda lahira ne wannan duniyar da kake ba duk abin da ya sa ba saboda zariya kasuwanci da kake yi saboda zariya kake nema abinci kake duk abin da kake yi damar da ka samu ka bauta Allah ne ka bauta Allah ka nake shiga da Allah ya yi ka dan bauta amma ka lafi jinna wal insa illa bi abdu so duk abin da kake yi ba wai kana yi da duniya ba ne wanda ne mu duniya da duniya ya fara ana neman duniya don ne don lahira saboda a duniya mazura a tuba lahira ita duniya ko na ci ta lahira ana kusanta lahira da ake shi yasa ana ce a tsaya a nema din amma ka nema don ka yi aiki eh ka nemi dukiya ka yi sadaka sabo a nan sallah sallama abin da ke ta kuma su tashi su je su nemo kuɗi kawai don su yi sadaka shi ke mai wajen tana da mutum da ya taɓa zuwa da yan kuɗi don yin sadaka na ta gani ko sai mutum don yin sai riga ya ce mai gida na sai mota ya yi aure na kawai amma a ce tunaninsa yana sai samu kuɗi ya tashi ɗaya nemi kuɗi don yana son yin sadaka zai ka ga ɗaya da ku ana tattamin dukiya amma ka yi aikin lafiya da dukiya da aiki na yana nan burje ba su da iya ga ci da abinci ga taimakon marayu ga taimakon gajiyayyu ga marasa lafiya a asibiti na ga su nan ga su iri iri na je wata wata mamara mata wani waje a wani ƙauye sai na je na samu suna ana yaya ɗalibai masu makarantar islamiyya ne yan sassafi sai wani da ne neman malamin islamiyya ne ce ya kuwa ta da ala nunan musu addu'a sai na shiga na zauna mun ce musu gobe sai na fara ashe iyayen yara ne ana sun bi samu wata gaba suna cewa yaran kuma an cire yaro a nan makarantar an kai shi wata makaranta to an naɗa wani zai je ya ce to lalle ana bin shi kudin makaranta bai biya ba wato sai ya dawo ya biya sai ya da yawa sun bi mu zuwa makaranta saboda ba ba su biya kudin makaranta ba ya san kun ga yana suna da yawa sai na ce kudin makarantar na biya da ba su biya ba na shekara wajen biyu da wanda ina da sunan da aka ce da sunan aka haɗu yaran aka dudu biyu yaran duka na shekara biyu duka kuɗin da kai dubu ɗari da hamsin ba duka yanzu yana an kai biya waɗanda suka yi karatu har a tashi kiyama tana da ladan su misali nake yi duka idan ya so amma suna da yawa amma duka ne na makarantar ba amma na tan ɗaya ba ba na tan biyu ba ina nan da yake kuɗin ba irin na abin da duka bai wuce dari da hamsin zuwa lai ne ba na abin da ya mutu ya mutu ne yana bukatar canji yake wa abu na kuma da ya ta'ala mai ta yalan a bi amal al-hayy min aqaribihi wa ikhwani qala Abdullah ibn Mubarak hadathani Sa'id bin Yazid an an Ibrahim bin Abi Ayyub qala turad amal al-ahya ala al-mauta فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم ارجع به. لا بد يا عمر cewa mamata wato suna sanin aikin da matar suke yi yan uwansu da da da da yan da da na makusantar su Abdullahi bin Mubarak yake cewa sauru dan Yazid ya bani labarin daga Ibrahim al Abi Ayyub yace ana gabatarwa wato mamata ayyukan masu rai idan suka ga ayyukan da suka yi yana da kyau ayyuka ne masu kyau sai su yi farin ciki su yi bushara su yi albishir idan suka ga aiki mara kyau ne sai ce Allah Allah koma da shi wato kayan kaga akwai buƙatar wanda ɗan uwansu suka mutu ya ringa aiki masu kyau wanda iyayen suka mutu ya ringa aiki masu kyau dan ana kai mu suna jin daɗi ana gwada mu suna jin daɗi ba mutum ya yi ta aiki da kuma za ta tabbatar shi ba za ta mutu kai ya kana da rai ka ba ta musu rai sun mutu ba kana ba ta musu rai abe yi ba Allah ya kiyaye alhamdulillah sai mu ba eh ga shi na abin da ba Na'am. نعم بس يعني نعم to haka ne wato kada mutum ya ce yana yi wa iyayensa addu'a kadai mala ya ce zuwa ziyarar su ba yana da muhimmanci yana da muhimmanci inda an sami iko lalle a nan da zuwa ana kai musu ziyara domin Allah yana sanar da su da ziyararka musamman a matsayinka na ɗansu to ba ma su kaɗai ba ai ziyarar kabari ma na al'umma musulmi duka ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da da farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a je a ringa zuwa saboda a lokacin akwai ayyuka na jahiliya da ake yi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane shi da kai yake yace a cikin hadisi ingantacce yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur yace fal ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah yace da can na hane ku kada ku ringa zuwa ziyara makabarta yace amma yanzu na ba ku oda ku ringa ziyarar kabari don za ta ringa tunatar da ku lahira za ku ringa tunawa da lahira don lahira gaskiya ne na Allah ya kai mu lafiya alaikum salam amma ka san alaikum salam magana amin kamar wata na'am shi cikin yana wallahi ran da yau ina bacci kawai sai jirgin sai ya ce bin haras sai muka yi amfani ne na haras na tashi na nake cewa duk wannan zuwa ne kake kawo shi ne
shine irin wannan ya ce ma ya rasu to a irin wannan ruwan ne ya ce ma to kai ma rana a kaɗa a yau misali ya ta misali sai ka ji to irin shi ne sai ka ji mutum yana gaya mutane to fa ni ma zai yi tafiya haka yana faruwa in ce kai ma kaza da dai shi ma sanar da shi ake yi aminin kawani a ko sai bayan shekara talatin ko sai bayan shekara ashirin duka za ka ga wasu Allah maɗaukaki sarki kamar su mutu yana ba su alamu sai ka ga sun yi abu wani ma zai sanar cewa lalle lokaci ya kusa sai ka ga ya yi wasu abubuwa ya yi wasu abubuwa wanda suke nuna ya yana ji a jika cewa lalle lokaci ya ya karatu kuma sai lokaci ya kasance rayuwar makaranta gaskiya ne da yawa mun jahilce ta ne sai muna ganin kamar ba ruwanmu da ita wani kawai musamman musamman har da manyan ma daren ce yara da suke tasowa wani shi bai taɓa jin an yi magana makabarta ba wani bai taɓa zuwa kabari ba kawai shi ya rasa an zo duniya ne a ƙirin duniya a ƙirin duniya eh ga ga shi ba shi can na shi oke to bari ya gama da haka lalle hakika wannan albishin ne Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta eh Allah kuma ya ja kwanan mu duka na'am wa alaikum assalam ya amin za ka yi mana na'am na'am yana neman ƙarin bayani da can ƙarin bayani addu'a da ake a magabarta wai mutum zai iya yi da yarensa idan bai iya da larabci ba ba amma an ka iya da larabci na ranka domin yaren na ai larabci ya bi yaren ku koma mai yaren ku saboda mai larabci nan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halawar suna harshen alqur'ani Allah abubuwa da yawa da haka in baka iya ba amma sai ka yi da kowane yare kowane yare Allah shi ya halicci kowane yare amma wanda ya larabci kamar addu'a ce ya kai addu'a da kowane yare amma kai ya da larabci ya fi na wallahi na lazim ka amin amin amin ba ku ce amin ba ya ce Allah ya ji kan iyaye na Allah ya ji kan iyayen mu ita amma duk ba ku ci amin ba yawwa amin nan na'am to ta zai na da da ta ciyawa in ka tattara kudin za mu je da kai ba kawai ba ni ta da rika ne kai ka tada kudin duk wanda zai ba shi ya bashi za mu je kai ka zama makarantar da yara a'a ai yana da kyau misali da ba ko ba ka nan sai a je a yi eh makarantar na ba ta da nisa cikin cikin cikin lungun in ka bar mararraba ka shiga cikin abin da nan zai sana zuwa anguwa نعم نعم بسم الله ana roƙon kabari a cewa kabari ne to na na gani ana yi to kuskure ne ba daidai ba ne ba a zuwa a roƙi mutumin da yake kabari to wanda yake kabari ne zai yi a mu tambayi kan mu mana in ka roƙe shi ne zai yi ai da zai yi wani abu da zai mutu ba na da bai kamata ya shiga kabarin ba kaga dai ta mutuwa na duk wanda ka ga ya mutu baya so na dole ake mutuwa saboda Allah ya kira ta masuwa wa asaba asabakum musibatul maut haka Allah ya kira ta don ka jarrabawa su amma magana ma to shirin ne yake buga mutane ainihin addu'o'in da ake yi zai rukuni Allah ya yi Allah shi ne mai biye duniya shi ne mai yin komai da komai Allah ya kamata mu roƙa eh da haka ba a zuwa a roƙi kabari alaikum assalam amin Nabi da ya yi sha? Ya so mai yi mutum ne ya hada sallah a masallaci sai ya zo bai san an yi magariba ba sai ya yi magariba sai ya yi shi aka yi isha sai ya ga a hudu ba a zauna a uku ba a zauna ba wai sai ya bi su shi ne ke ya bi su ya yi isha da abin da ya kamata ya yi tun da bai sani ba ne shi ne abinda malaman fiƙi suke cewa sai ya shiga cikin kurkukun liman yaya ne kurkukun liman da aka yi raka biyu aka yi tahiya dan haka ake a magarba aka tashi aka yi raka daya aka yi aka yi ruku aka dago aka yi sujada aka dago aka ƙara sujada kaga a magarba ta ƙare sai zama ko sai aka miƙe to sai ko da ne ya faru in ya miƙe a kan mantuwa bai sani ba ya sai ya gane to sai ya gane shi in ya sani da ban shi da ban zama zai yi da ka sai ya zauna sai ya zauna shi ne ya shiga cikin kurkukun liman ya bar su su ƙaro raka a su guda ɗaya su yi rukuru su ɗago su yi sujjada su ɗago su yi sujjada su ɗago su yi tahiya su yi sallama shi ma ya yi sallama ba zai ba su tashi da mutum da ke yi a yan gane yau to wannan shi ne abin da ya dace yi amma in yi wata a hudu ne yi to na ba a so mu isha kuma kafin magariba Allah ya ala na'am to bari ne sai baka na'am amin ya kamata ma mu yi abin nan cigaba daga kai sai shi sai mu gaji Na'am. To, makamarta abinda shari'a ta ta ce a yi na na na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a daga makabarta yayi tudu tudu ya sa wani sahabi ce bi ne ga makabarta ta yi tudu ya shafe ta ta damo madiriciya sannan ana wata alama ake sa ana sa dutse ana sa bishiya ganye amma yadda ake suke a sa mabul a shafe wannan duk haramun ne da ke ba a shafe makabarta amma ana iya sa duwatsu a kakkare na nufin don kada ta zaizaye shi makabarta ba wajen zaye ba ne ba ruwan Allah da wani farin mabuki ba mun ji gyaran makabarta a nan sai muka ga wani tsagari an samu wasu fararen dutse masu kyalli ina ba wani malaka da wani kallon dutsen ni ha ai kai ka aiki mai kyau kadarin ka zai ke yi na kai ka ji ganin Allah kai ko ma a ina ka bin da kai ka samu kadarin mai kyau amma ba ya kai za ka mai da shi mai kyau da da ado ba Allah yawa eh tambaya ta bi maganin tire takalmi a makabarta sunna ce ta cire takalmi a makabarta amma maluma da suka yi kai kawo akan hadisi kusan hijaz ko mu ce kasashen saudi arabia da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wurare ne wanda babu ciyawa in kana tafiya a kan yashi kake kana ganin me kake sata nan ko wuraren wuraren da kwalabe ne a cikin ciyawa na idan ka ce mutum sai ya tafi ya takalmi sai ya taje rauni na da shi suka ce ba za a iya shiga ko da da takalmi ne amma na kuka ya ce ne shi ke na ya samu lada wallah ma'ai na'am lalace alaikum assalam
Allah ya kuma mutum da su amin Allah ya ta da kai ba a tabbayar da ta kai shi kawai amma na da wasu abokan da ya da zai yi da abin da ya tambaya da kashi da mun zama biyu kenan
zai da ta alama a kawai na kawai da za su da kan da za a yi samun samun isu da shakula da farfara da ci bayan da za a tsaya da kuma da hannun da shi Allah duk kuskure ashirin ba daidai ba ne Sebenarnya ini orang perayaan di Indonesia. Dewa ada mengajar di Wana Sunda.
malamai suna karantar da mu lokaci
Akan jiwa ini karena kecuali keinginan bisa iman kalau mana seperti ini ada yang jiwa kadang-kadang bukan di jawab.
wajen addu'a da gano Tiga orang yang a ya halatta mu ba a ɗauki ya halatta ita addu'a duka yanayin addu'a nan guda uku ko ta addu'a za ka yi biyan da ka yi sai dai a fatan Allah ya amsa ba wa addu'a ko ka daga hannu ka ki shafawa ko ka daga hannu ka shafa ko ka yi addu'a ba daga hannu ba shafawa duka kowane za ka iya yi wani akwai wani bincike da nake ta yi har yanzu ma ni ma ban ban san ƙarshen shi ba don wani ya taɓa gaya min ma a makaranta cewa wannan signboard ɗin da ake rubuta sunaye wai karanta suna ma yana jawo makanta to amma ban sani ina ta bincike ina ya sani ina ya gani ban gani na har yanzu wallahu a'lam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين